قل الأنفال لله والرسول ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وزلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna miƙa dukkan yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai tsara abin da yake so a sadda yake so wanda a cikin kaddarawansa ya kawo mu wannan jamhuriya ta Nijar a babban birnin tarayya Niyami Malam shirye kan kama.
muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka sanya mana albarka a cikin wannan taro. Yau ga mu a farfajiya na markazin Ihya Sunna wa Ihmadul Bid'a wanda kamar yadda muka sani daga jin wannan suna kai ka san wasu al'umma ne waɗanda suke ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. manufarsu shine raya sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da baiwa sunnar manzan Allah kariya tare da bayyana duk wani abu da zai gurɓata sunnar ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama tun daga abin da ya shafi shirkiyat da abubuwa na bidi'o'i da abubuwan duk da za su jawo ma mutum yayi asara na zamowa mabiyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin wannan taro namu Allah maɗaukakin sarki ya sanya abubuwan da za mu ambata su zama masu amfani gare mu duniya da lahira a cikin wato lokuta ko sa'anni ko daƙiƙa da nike da su akan wannan mimbari mai albarka ina so in ja hankalinmu game da wani al'amari mai matuƙar muhimmanci ga rayuwarmu a ɗaiɗaiwarmu. Kamar yadda muka sani, ɗan Adam Allah ya halicce shi kuma ya fifita shi akan sauran halitta ta hanyar ba shi hankali wanda da shi yake tunanin me ya kamata kuma menene bai kamata ba. Allah ya ce wa laqad karramna bani adam wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا Allah maɗaukakin sarki ya ce mun karrama ɗan adam daga cikin karama da Allah ya wa ɗan adam babu wani wuri da yake a doron duniyan nan da ɗan adam baya zagayawa shi yasa zaka iya ganin ɗan adam a cikin iska yana shawagi haka ne ko ba haka bane ta wace hanya ta hanyar hawa jiragen sama akwai ɗan adam da zai iya yin awanni yana kan iska kai hikimar ɗan adam da Allah ya bashi ya kai ga dan adam na iya barin wannan sararin duniya ya tafi can wata duniyar can daban da haka dan adam na zuwa duniyar ainihin wato mars yana zuwa duniyar jupiter da ainihin wato makamancinsu kai yanzu ma maganin da ake ana cewa dan adam yana shirin ya je ya fara rayuwa ne a wata duniya can wadda ba wannan duniya ta ainihin wato a kamar yadda muka sani ba kuma an ce an fara neman waɗanda za su je a siyan musu fili a can su gini ban sani ba ko ana akwai mai shirin tafiya sannan ɗan adam har ila yau Allah ya ce akan ruwa akan teku yana iya rayuwa akwai nau'in wato soji wanda mu a can muna kiransu da neji ban sani ba ko sunansu kenan a nan su ne sojoji waɗanda su kuma aikinsu akan teku ne akwai sojojin da suna iya yin watanni ko shekara suna yawo a cikin ruwa duk da yasa dan adam yake da wannan ainihin wato iko shine saboda hankali da Allah ya bashi Allah ya ce wa hamallakum bil barri wal bahr mun sa dan adam akan doron tudun ƙasa da kuma cikin teku karshen aya Allah ya ce wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila sannan muka fifita ɗan adam akan sauran wato dukkanin halittu da muka yi wannan ya sa sai da malamai suka kai suka komo wajen tattauna tsakanin jinsin mutum ɗan adam al'insan da mala'iku su wane ne ma suke da fifiko ba wannan babin za mu tattauna ba sannan idan kuka duba har ila yau wannan irin fifiko da Allah ya yi wa ɗan adam shi yasa ɗan adam yake tsayawa ya lura da me ya kamata menene bai kamata ba Allah yake wa tini wa zaitun bismillahir rahmanir rahim والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين Allah ya ce laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim Allah ya tsara halittar ɗan adam a bisa mafi kyawun tsari shi yasa duk cikin halittun Allah babu wadan- wanda yake da kyau irin na ɗan adam yanzu ka duba ɗan adam in ana son a muzanta shi da zarar an sifanta shi da wani nau'in halitta wanda shi ma halitta ne kamar yadda Allah ya halicce ka amma kwatanta ɗan adam da wani irin nau'in halitta sai ya zama zagi gare shi yanzu mutum idan aka ce mishi jaki an yabe shi ne ko an zage shi to a ce mishi kare an ƙara zagin shi ne ko to a ce alade Aha, amma waɗannan su ma duk halittan Allah ne ba ma ka dubi ɗan adam idan ainihin wato aka ainihin ƙoƙarin kusanta shi da wani jinsi wanda ba ɗan adam ba sai ga akwai na basu tattare da shi to waɗannan abubuwan duk ɗan adam yana ainihin wato iya fahimtar su ne ta hanyar da Allah maɗaukakin sarki ya tsara wato ya san me ya dace menene ya dace ba Allah ya ce wa hadainahu annajdain fa laqataha al-aqaba mun shirya da ɗan adam ya iya fahimtar wato hanyaye biyu abin da yake mai kyau da abin da ba shi da kyau. Da yanzu in yi mana tambaya, idan na ce shi ɗan adam menene abin da ya fi ba muhimmanci a rayuwa, menene abu mafi kima a wajen ɗan adam, sai zai ba mu amsa. abin da kana bukatar shi yanzu ya fi komai muhimmanci a wajenka a matsayinka na dan adam ne hankali in dai mun bayyana dan adam na da hankali ko kuma Allah ya tsara halittar shi tsari mai kyau to kai yanzu a matsayinka na dan adam mai hankali me ka fi ba muhimmanci da kake so ka samu ka kiyaye shi ka kuma yi wato kula da shi yadda ya kamata saboda kana da hankali menene wannan abu wani ya ce lokaci wani ya ce lahiya wani ya ce aminci addini na amfani ne kudi an yi kun yi wanda yana da gaskiya ke da yanzu wannan batu da muke yi da za a ainihin wato yi wa ɗan adam albishir da wani hanya da zai samu kuɗi masu suna kuɗi yanzu da haka ga ya karkata zuwa can duk yadda muke zaune nan ana tawa azumi ana masha Allah inda mun ziga wasu wato ba wato wasu jakkuna can ana rabawa to wala Allah ba za a samu mutum goma sha biyu ma irin na zamanin nan ba Allah kusan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malamai suka karantar cewa ya zo yana hutuba ranar juma'a fa za a yi sallar juma'a kawai sai aka ji labarin dukiya ta shigo gari me ya faru kafin ka ce bihin gaba ɗaya an wace shine Allah ya ba mu labari a cikin suratul Juma'a ko? Na'am.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التلاوة والله خير الرازقين
Kun ji Allah ya bayyana mana abin da ɗan adam yake shi yasa Allah ya ce ya ku masu imani idan aka kira sallah a ranar juma'a ku tawo zuwa ga ambatan Allah shine ku je ku saurari kutuba inda za a tuna- tunatar da ku wane ne Allah a tunatar da ku game da addini a yi muku bayani game da lahiran ku makoman ku Allah ya ce wa zarul bai ku bar kasuwanci jama'a me ake samu a wajen kasuwanci kuɗi amma da dama har yau din nan da muke magana tun zamanin manzo Allah aka saukar da wannan aya amma akwai waɗanda ba su barin kasuwanci ranar juma'a saboda neman kuɗi ko babu akwai shi ana sallah can shi kuma yana yana neman kuɗi shi ne Allah ya bayyana wani ɗabi'a Allah ya ce idza qudiyatis salah wa idza qudiyatis salah fantashiru fil ard Allah ya san muna son kuɗi wa tuhibbuna al mala hubban jamma wannan shi ne ɗabi'ar ɗan adam ɗan adam yana son kuɗi so na ainihin wato ya tara fa jama'a fa au'a ne Allah ya ce alhaakum takakur hatta wurtum al-maqabir dan adam kullum faɗi tace shi nema ne tarawa ne ba zai gaji ba ba zai hakura da nema ba har sai ya shiga cikin kabari kuma Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace law kana libni adama wadiyan la habba an yakuna wadiyan idan dan adam yana da tarin dukiya wanda ya kai wato sto guda to burin shi zai koma yana son su zama guda biyu haka ne ko ba haka bane sai ce wala yamla ufahu illa turab ba abin da yake ka dan adam dan adam ya ji ya ishe shi sai ya ji kasa a cikin bakin shi a cikin kabari Allah ya sa mu gama da duniya lafiya wa Allah madaukakin sarki ce an samu wasu daga cikin ku ana cikin kutuba suka ji an kawo dukiya gaba ɗaya sai suka koma zuwa ga dukiya suka yi wato bar manzon Allah shi kada ya ci gaba da kutuba shine malamai suka ce waɗanda suka rage ba su wuce goma sha biyu ba wa tara kuka qa'iman suka bar manzon Allah ɗaya da shi da Allah ramma yana ta jan baki Allah ya ce gaya musu kul ma inda Allah khairun min Allah wa min tijara wallahu khairur raziqin ashahid shine dan adam yana son kuɗi haka ne ko ba haka bane an tambayi wani malami mala abubakar mahmud gumi ko ainihin wato alaran mansa malam lawan Allah ya gafarta musu baki daya cewa ana iya samun mutum wanda ba ya son kuɗi ya ce sai mahaukaci yanzu mahaukatan ma son kuɗi suke yi haka ne ko haka bane so wannan ina son mu tabbatar da cewa lallai dan adam ya san muhimmancin kuɗi shi yasa yake son kuɗi haka ne ko haka bane to amma kuma akwai abin da ya fi wato wannan kuɗi muhimmanci da ya kamata ɗan adam ya fi ba muhimmanci fiye da yadda yake ba kuɗi muhimmanci. Wanda wannan abin a wajen Allah shi ne abin da ya fi komai muhimmanci a tattare da kai ya kai ɗan adam. Wanda kamar yadda muka ji yanzu na yi tambaya an ta ambatawa amma saboda rashin muhimmanta shi babu wanda ya ambace shi a cikin mu. to wannan shine gaban da nake so in yi mana jawabi akai a wannan tsayuwar namu a yau to shin ko akwai wanda ya tsinkayo wannan abin har yanzu na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga wani malami ce ya daga hannu na to bari mu ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisin al-Imam Muslim da Ibn Majah da wasu malamai abu huraira Allah ya kara mishi yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum Allah madaukakin sarki bai damu da kyan halittan ku ba yanzu muka ji kada halakna insana fi ahsani ko amma Allah bai damu da wannan kyan ba ba ruwan Allah da kyan sannan kudi din nan da muka ambata kowa yake jin cewa gaskiya yana da muhimmanci wallahi shi ma Allah bai damu da shi ba da haka Allah baya kallon su komai kyanka komai dukiyanka wannan ba shine abin dube ba a wajen Allah komai tsananin talaucinka komai muninka idan za a iya sifanta ɗan adam da muni shi ma wannan ba shine abin damuwa ba a wajen Allah sai manzon Allah ya ce walakin sai dai fa shi Allah yana duban menene yanzuru ila qulubikum sai ce wa a'malikum to jama'a kun ji abu mafi muhimmanci kenan a rayuwar nan adam shi yasa annabi ya bayyana haka a wani hadisin a inda yake cewa inna fil jasadi mudgha a jikin ɗan adam akwai wani tsoka idza salahat salaha al-jasad kullu idan wannan tsokar kwaya ɗaya a jikin ɗan adam ya kyau to dukkanin ɗan adam ya zama kyakkyawa wa idza fasadat fasada al-jasad kullu idan wannan gaban ya lalace to gaba ɗaya ɗan adam ya zama ainihin wato tamkar mushi ya zama mai wari ba shi da ainihin wato kima da aka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da manzan Allah yayi bayani salawatullahi wa salamuhu alaihi me yace sai yace ala wa hiya alqalbi wannan ita ce zuciya to me yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa zuciya ita ce gaba mafi kyau mafi muhimmanci tattare da 'yan adam wanda har Allah madaukakin sarki saboda muhimmancin zuciya idan zai hukunta ɗan adam to Allah zuciya yake kallo baya kallon jikin shi baya kallon tarin dukiyar shi amma sai kalli zuciya ya kamata mu gane fil qalbi sirrun la ya'lamuha illa Allah a cikin zuciya to akwai wani sirri wanda Allah kaɗai shi ya san shi shi yasa manzon Allah ya karantar da mu mu baiwa wannan zuciya muhimmanci kwarai da gaske ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari ya ce idan bayina suka zo wallahi ba abin da za su zo mini da shi ya burge ni har in musu kyakkyawan sakamako in ba wanda ya zo da zuciya lafiyayye ba yau ma يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم Allah ya ce yau ma la yanfa'u malun wala banun a wannan rana duk dukiyanka wallahi ba zai amfanar da kai ba ko da kai ne mafi arziki na kuɗi ko dukiya a duniyar nan wallahi ba zai amfanar da kai ba sannan 'ya'ya da ka haifa komai yawansu komai ƙarfinsu komai matsayin da suka taka a duniyar nan Allah ya ce wallahi ba za su amfana da kai ba wannan abin mafi muhimmanci ita ce kaɗai za ta amfana me ce ce wannan ha bi qalbin salimin sai aka sifanta maka wata irin zuciya kenan zuciyar ma ba kowace iri za ta amfane ka ba shi yasa Allah ya nuna mana akwai nau'ukan zuciya karanta littattafai irin na Sumala a Ibn Qayyim yayi bayani a babin wannan zuciya bayanai masu faɗi zuciya da dama matsala suke zamowa ga masu shi amma zuciya mai amfanar da ma'abocin shi shine qalbin salim wanda ya bawa da Allah da zuciya kubutacciya zuciyar da babu cuta shi yasa da Allah ya tashi bayyana matsalar da kafirai suka samu da munafikai shine sai ya ce zuciyarsu ne ya kamu da cuta fi qulubihim في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون
Allah ya ce a cikin zuciyarsu akwai cuta sai Allah ya ƙara musu cuta a cikinsu don haka tun da sun zo da zuciya gurɓatacciya to a ranar tashi alkiyama azaba mai raɗaɗi yana jiran su sakamakon abin da suka yi wato kasance suna aikata to shin ko mun tambayi kawunan mu menene ke sabbabarwa da zuciya wannan ta wanda zai sa mai zuciya ya yi asara ranar alkiyama sannan ta wace hanya za ka bi ka gyara zuciyanka ka wanke zuciyanka ta yadda za ka wayi gari da jewa da Allah da wannan irin zuciya da Allah ya ce kubutacciya wannan ne- ma'abuci wannan zuciya shine kaɗai zai tsira a wajen Allah to daga cikin manya-manyan abubuwan da ke gurɓata zuciya akwai shirka jama'a shirka ita ce laifi mafi girma da yake lala zuciya da yake lalata zuciya ma'aboci zuciya shi yasa Allah ya bayyana cewa duk wanda ya kuskura ya bari shirka ta shiga cikin zuciyarsa to ya kai matakin laifi da Allah baya ya kai wani yin shi inna Allah la yaghfiru إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما kun ji Allah ya da isman azima ke fi girma wanda babu laifin da ya kai shi sa wanda ya shirka iskala zaba a cikin hadisi al-Imam Bukhari da Muslim tare da riwayar Muslim ya fi bayyana sifar yadda al'amarin zai kasance a ranar tashi al-kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi wato mutumin ƙarshe da shi zai fito daga wuta ƙarshen wanda zai shiga aljanna shine mutumin da ya mutu bai taɓa aikata aikin alkhairi ba bai taɓa yin nema bai taɓa aikata aikin alkhairi ba
kafin abokansa Allah ya ce zai rinka baiwa manzanni ceto ya baiwa mala'iku ceto ya baiwa bayan Allah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
da ayyuka da kuma sunnarsa mu da muke yawa da sunnarsa muke bin sunnarsa muke kokarin
bayan mun shiga aljanna insha Allah manzo Allah ya ce sai ba zai samu natsuwa ba saboda har yanzu yana jiyo murya wasu daga cikin al'ummarsa a cikin wuta da haka manzo Allah ya ce sai ya je ya faɗi gaban Allah yana neman Allah ya bashi ceton su to Allah ya yi wa manzon Allah alƙawari zai bashi wato kyauta da matsayi wanda shi kanshi manzon Allah sai ya ji Allah ya cika mishi wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda Allah ya ce kada ka damu za mu baka abin da zai kwantar maka da zuciyanka har sai ka ji Allah ya yi maka da haka daga cikin abin da za a yi wa manzon Allah shine ya je da kanshi duk al'ummansa da ya ga laifukansu ya shigar da su wuta an ba shi damar ya cece su manzo Allah ya ce haka zai rinka zuwa yana lalibai sahabbai suka tambaya suka ce ta yaya zaka gane mutanen da an saka su a wuta kuma sun kone kurmus manzo Allah ya ce Allah ya yi alkawari gurabun da ake wankewa lokacin alwala gurabun da ake azawa a ƙasa lokacin da ake yi wa Allah sujuda to wuta ba za ta ainihin wato ci waɗannan gaɓoɓin ba Allah ya haramta wa wuta ta iya cin gaban da ake yi wa Allah sujuda su ne waɗannan gaɓoɓi guda bakwai tafukan hannaye ainihin wato fuska ko ka ce goshi da hanci da ainihin wato duwawu da ƙafafu su ne manzon Allah yake inna ummati yud'auna yawmal qiyama ghurran muhajjalina min athari wudu to idan manzon Allah ya je ta haka zai gane al'umman shi har sai da ya buga musu misali yace mutum ne yake da dawakai ko yake da raƙuma waɗanda su kansu ko fuskansu fari ne kar haka ƙafafunsu hannaye da ƙafafu farare ne wanda ba haushe ke cewa danda mai fari biyar ko to yana ainihin wato da waɗannan a cikin jajayen raƙuma wanda su kuma gaba ɗayansu jajaye ne idan ka zo kana cibiyan naka ba za ka iya gane su ba da ka gan su to haka manzo Allah ya ce zan gane al'umma ta ranar tashin kiyama da haka da haka manzo Allah zai rinka ceton su daga wuta manzo Allah ya ce in kai in komo ba zan gushe ba ina neman ceton su a wajen Allah Allah na ba ni dama har sai ya kai lokacin da na ga cewa ba wanda ya rage daga cikin waɗanda suka cancanta an yi wato cece su a nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake sai a tambaye shi me ya rage sai ya ce ai yanzu kan ba kowa shikenan sai Allah ya ce amma kuma da kowa har yanzu kai dai ka gama naka da haka sai a ce mala'iku su ma su je su ceci bayin da wato suka mutu amma akwai imani daidai da ƙwayar zara a zuciyarsu wannan na daga cikin falalan imani jama'a da haka mala'iku sai su zo su ceci waɗanda suke da ƙwayar zarra na imani to har a zo kan wannan mutumi wanda aka ce shine na ƙarshen fita daga wuta shine kamar yadda muka ji shi kuma bai taɓa aikata aikin alkhairi ba daidai da ya ga ɗan uwansa ya mishi murmushi ba manzo Allah ya ce wa tabassumu fi wajhi akhika sadaqa ba to shi ko murmushi bai taɓa dan uwan shi ba saboda rashin kyawun hali bai taɓa tsintan abu akan hanya ya ɗauke ba imatatul adha an tariq bai yi ba balantana tasbihi balantana sallah balantana kaza da kaza da kaza amma kuma kamar yadda muka ambata babu shirka a cikin laifukan da yake aikatawa jama'a kun ga kuma hadarin shirka shi yasa wallahi duk sallanka duk azuminka duk kyautata wa dangi duk taimako duk sadaka duk abin da kake yi ma damar kayi shirka kayi asarar ayyukanka shi yasa ƴan uwa masu albarka ni hatara mu guji shirka duk wani abu da yake dangin shirka mu guje su dangin sihiri ko tsafi ko bokanci ko ainihin wato haɗa wani da Allah da sunan waliyi ko shoyi wallahi mi taka tsantsan waɗannan suna lalata aikin mai aiki kamar yadda muka ga wuta na cin busasshen ciyawa ko karmami don haka da zaran an zo kan wannan bawa manzo Allah yake sai Allah madaukakin sarki ya umarni mala'iku su fito da shi daga wuta sai a ajiye shi a kofar wuta idan aka zo sai a ajiye shi a kofar wuta sai a rabu da shi a fita bacin shi a daidai wannan lokacin sai ya rinka jin huci daga gidan wuta yana huro mishi sannan sai a matsala mishi wani bishiya tsakanin aljanna da wuta mai inuwa mai sanyi to yanzu sai zan azabar rushin wuta da yake huro shi sai ya zan yanzu ya fi komai tsanani gare shi fiye da lokacin ma da yake cikin wuta don yanzu ya manta da azabar wuta da aka sai ya fara sake-saken zance a zuciyarsa manzo Allah yake sai Allah ya ce ya kai dan adam me kake sakawa a zuciya sai ce ya Allah alfarma ɗaya nake son roka amma ban san ko ina da matsayin da za a biya mu wannan alfarman ba sai a ce faɗa alfarman taka sai ce abu ɗayan da nake so shine a ɗauke ni daga bakin wutan na a kai ni inuwan bishiyar can in aka yi min wannan to an gama min duk abin da nake so a rayuwar nan sai Allah ya ce mishi ka yi alkawarin in aka cika maka wannan ba za ka sake roƙon ai maka wani abun ba manzo Allah ya ce sai ya kama rantsuwa ba a sa shi ya rantsuwa ba sai ce bi izzat na rantsa da Allah billahi tallahi a dai kawai a gani shikenan sai Allah ya ce a kai shi sai a dauke shi a je a ajiye shi a karkashin wannan bishiya sai a ƙara fita bacin shi ya zauna a wajen gwargwadon abin da Allah ya ga dama kamar yadda muka sani yini ɗaya na ainihin wato lissafin alkiyama a wajen Allah kamar shekara dubu ne a nan duniya yini mai tsawo kuwa kamar shekara dubu hamsin ne to idan aka ce zai yi kwana uku a wajen shekaru nawa kenan zai yi kaga shekara dubu da hamsin ma'ana a dubu ɗari da hamsin to idan ya ga halin da yake ciki manzo Allah ya ce sai a ƙara matsala mishi wani irin bishiya wanda wannan inuwa da zai gani na wannan bishiya ta fita wanda yake a ciki wannan bishiyar kuma tana kofar aljanna sai ya ce o ina ma da wancan bishiyar na ce a kai ni ba shi na riga na jawo kaina sai Allah ya waiwaye shi ce dan adam me kake sakawa kuma a zuciya sai ce ya Allah na so in roki wani abu ne kuma da za a yi mun wannan da shi kenan sai Allah ce a'a yanzu fa muka yarjejeniya da kai cewa in aka yi maka na farkon nan ba za ka roki riba sai ce Allah a sake yin wani yanzu daga wannan ba wani sai manzo Allah ce sai Allah ce mishi ma abdara ka yabna adam kai dan adam kana da yaudara wannan shine dabi'an da muke nuna wa junanmu a nan duniya akwai yaudara ko babu akwai rashin cika alkawari ko babu to saboda rigiman dan adam har ranar tashi alkiyama sai ya nuna wannan dabi'a Allah ka rufa mana asiri daga nan sai Allah ce to za a yi maka wannan amma daga wannan ba za ka roƙi wani ba sai kuma ya kama rantsuwa bi izzatika da buwayanka ya Allah in dai ka kai wannan haba ai an gama ai daga nan ba wani kuma Allah ya ce a kai shi sai a kai shi a ajiye shi nan ma a ƙara fita bacin shi to daga nan kuma sai ya fara hango mu ‘yan aljanna, insha Allah. Amma fa ba shirka, ba bokanci, ba tsafi, in ba ka san ya zan ba ka cikin waɗanda zai hango. Sai ga muna ta shagalin mu kawai inna ashabal jannati yawma إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون su da wa هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون jama'a akwai shagali a aljanna wallahi duk wanda bai shiga aljanna ba ya cuci kanshi manzon Allah ya ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba al'umma ta baki ɗaya kaf za su shiga aljanna sai fa wanda ya ce baya so ha aljanna kuma baka so sahabbai suka ce kila wa man ya aba waye ko zai ce baya so wannan wani wani mara rabo ne wani taɓaɓɓe ne manzo Allah ya ce man ata'ani dakal wa man asani to kaji wanda ya tsaya kan sunnar manzo Allah dan aljanna ne shi shi yasa mu gode wa Allah da Allah ya mu yayi mu ahlus sunna yayi mu waɗanda suke cikin jama'atu ihya'is sunna wa ihmadil bid'a da haka duk inda aka kawo mana sunna yan uwa mu karbi sunnan nan hannu biyu kai mu hada da kafa biyu ya zama hannu da kafa hurudu mu rungumi sunnan nan mu kama kada ka kuskura a ci bikin wata sunna ta manzon Allah amma ba da kai ba da haka ba ka ba faɗa da sunna ba ka ba faɗa da waɗanda suke da'awa cewa a zo a yi sunna ta manzon Allah sunna kowace iri ce a raya ta na damar ya tabbata daga manzon Allah ko wannan sunnan ta inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ayi wannan sunnan tare da kai a cikin ibada a cikin mu'amala a cikin kasuwanci a cikin komai namu kada mu kuskura mu saka maguzanci kada mu kuskura mu saka shirka kada mu kuskura mu yi abin da zai lalata mana sunna to manzon Allah ya ce waɗanda suka bi sunna su ne yan aljanna kaga mu muna ciki kenan insha Allah dama manzon Allah bashirun ne ya zo ya mana albishir ne to kuma suwa suka cancanci albishirin manzon Allah in ba ahlus sunna ba da haka mu gode wa Allah da Allah ya yi mu ahlus sunna kuma wallahi mu kira kowa zuwa ga wannan alkhairi sakamakon haka aka shirya irin waɗannan muhamarat mu kai saƙon ya kai kunnen kowa ku ji me muke ɗauke da shi na yi wato gwalagwalai da alkhairai da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to mu karasa tari- labarin wancan mara aikin kinkin nan ko yana nan kofar aljanna sai ya hango mu yan aljanna a ciki mu mun- mun dade da shiga aljanna kowa ya san mazaunin shi ko insha Allah mu ne yan gaba gaba ai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ya hango irin nishadi da lagwada da shagali da muke ciki a cikin aljanna masu shan ruwa na sha ruwa mai sanyi masu shan madara na sha madara mai lafiya masu shan giya na sha irin na aljanna ai akwai shagali a aljanna a labarin abubuwan shan aljanna ne مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آثم وأنهار من لبن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى لهم karatun nan kai ka san akwai daɗi a aljanna da haka mu yi hakuri mu ji Allah a duniyar nan domin mu samu aljanna manzon Allah ya ce wannan wato sha'ani da zai hango na cikin aljanna sai ya mantar da shi alkawarin nan da ya ɗauka tsakanin shi da Allah yanzu burin shi kawai ya shiga aljannan nan ya je ya sh- shaida abin da muke shaidawa da haka sai kuma ya kama sake-sake a zuciyarsa manzon Allah ya ce sai Allah ya ce ya kai dan adam me kake sakawa ne kuma sai ce ya Allah kada in zama ni ne matsiyacin al'umman nan a cika sa mana kai a wuce wurin sai a ce me kake nufi ya ce Allah in shiga kawai sai Allah ya ce a alam a hasta mitaka ba ka dau alkawari yanzu nan ba cewa ba za ka roƙi wani abu ba bayan wannan sai ce Allah daga wannan da a cikinsa dai wannan shi kenan sai Allah ya ce a shigar da shi aljanna amma ba ta kare mishi ba ai abin mutum ya mutu ba aikin alkhairi kenan ya ja da kanshi ya shiga aljanna kuma sai ya rasa inda za shi da ya zo nan wajen sai ya ga ga gidan gidan wa za mu buga misali da gidana misali da wani ce ya ce gidan shi ko sai ya ga ah to ba nan bane sai ya can yana zuwa can sai ya ga nawa to ka ji kowa ya ce gidan shi Allah rahma ya ce shi insha Allah haka zai ta kewaya a cikin aljanna sai ya rasa inda zai saka kanshi kuma sai ya ce ya Allah na shigo aljanna aljanna ta cika ban da masauki sai Allah ya ce a ka dai duba da kyau yawon da zai rinka yi ya fi na bani Isra'ila da Allah ya ce ya ci nuna fil ardi arba'ina saboda aljanna ai kai sai dai mun dai je kawai dan haka idan ya kama wannan shawagi sai ya rasa inda zai sa kai shi sai Allah ce miki to ya kai dan adam menene kake so a baka a aljanna tamanni yabna adam kai burin duk abin da kake so za a baka sai ce in Allah kan mai haka da kai ka ce in tamanni ina masa abubuwa sai a ce faɗa sai ya kama lissafi Allah ina son kaza sai a ce an baka to kaza ma ina so an baka kaza ina so maza Allah ce sai an kure shi sai ce ya Allah in dai an bani waɗannan komai ya ƙare sai a ce baka faka faɗi kaza ba sai ce yawwa hajja shi kaza ma baka faɗa ba sai da an tuna mishi abin da ma bai tuna ba duk wannan abubuwan da baka ambata da wanda kai ma kace kake so an baka kuma an ninka maka shi sau ne wannan aljanna kai samu me kake tunani da ashabi ko da Allah ce ulaika almuqarrabun wadanda za su gaba kowa shiga aljanna da haka idan sai Allah ya bashi wannan masaukin to me muke son mu fitar a nan shine kayi tunanin abin da Allah ya faɗi akan cewa aljannan nan babu masu shiga sai waɗanda suka zowa da Allah da zuciya kubutacciya yaya zuciya kaɗeji abubuwan da ke gurɓata zuciya shirka sannan abubuwan da suke da dangantaka da munafinci munafinci to kamar ka ce ita ce kanin ainihin wato ko kanwar shirka domin munafiki a cikin kokon zuciyar tashi shirka ce a ciki a zahiri ne yake nuna musulunci ka ji dalilin da Allah ya kira wato zuciyarsu da cewa fi qulubihim maradun fa zadahum Allah marada zuciyar ta riga ta samu rauni tana cikin cuta sai Allah ya ƙara musu nauyin wannan cuta da ainihin wato sanani sai Allah ya ce walau ma'azabun alimun bima kam ya ce lokaci yayi ne a karautar lokaci ya karautar to gashi ban ma fara ba ba
Allahu akbar Allah ya bada to yan ma masu albarka bari in cika shi kin ba kafin malam ya ci gaba kaɗai ya sauka insha Allah mun ga ce za mu haɗora malami na biyu sai mu yi sallah kenan kowa ya zamna wurinsa insha Allah
to yanzu zan ambata mana abubuwan da za mu yi amfani da su mu tabbatar da zuciyarmu ya zama kubatacciyar zuciya abu na farko yan uwa masu albarka shine karatun alkur'ani idan aka ce karatun alkur'ani ba wai tilawa da harshe ba ko haddacewa kadai ba a'a ana nufin ka koya ka fahimci alkur'ani kuma ka yi aiki da abin da qur'ani ya zo ya karanta wannan shine zai samu maka da zuciya mai lafiya sannan an bata Allah yan uwa masu albarka domin a cikin alkur'ani nan ne za ka ji me da me Allah ke so me da me Allah baya so wane ne wanda Allah ya aiko ya maka bayanin alkur'anin kuma ta wace fuska zai zan kayi ainihin wato biyai ga wanda Allah ya aiko aikinka da alkur'ani ba zai taɓa cika ba sai ka ɗauko fahimtar alkur'ani daga manzon Allah sannan saninka da alkur'ani ba zai zama ingantacciya ba sai ka yi aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma fahimtar alkur'ani da sunna a bisa manhajin magabata na kwarai don haka wannan zai kai ka zuwa da ka san menene Allah yake so menene manzon Allah ya koyar ta hanyar da za a bi a samu rahaman Allah a ranar tashin kiyama to mu san alkur'ani sai sa manzon Allah ya ce khairukum man ta'allama alkur'ani muna fatan Allah buwa Allah ya amfana da mu abubuwan da zamu ji abubuwan da muke yi na kurakure Allah ya ba mu ikon barin su da kuma tuba a kansu Allah ya ba mu aljanna da rahmarsa bayan mu nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum
نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون